رحمه صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacce gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala muna cikin babul fara'idi babi mai bayani game da ilimin rabon gado muna cikin gado na 'yan uwa ko? koko ‘ya'ya mata tare da jikoki ya ce waka zalika kamar hakan ga lauwar sabanatul ibini da jikanya diyar ɗa da ta gadi a sudusa sudusi ma'al ibnati tare da ɗiya ta tsatso mutum ya baɗiyarsa guda ta tsatso da jikanyarsa ɗiyar ɗa to kaga ya za a raba dukiyar ita diyarsa ta tsatso sai ta ci nasifi dama mata tsololuwar rabonsu shine sulusaini biyu bisa uku ko in an ka cire nasifi nawa na rage ga sulusaini sudusi na rage don hakan ga jikanyar sai a bata sudusi takmulatal sulusaini muna tare yuni ya ce lauwarisa banatul ibn da ɗaya ɗaji kanya ta gadi a sudasa sudasi ma'al ibnati tare da ɗaya ta tsatso wata ta hunna ƙarƙashinsu kuma banatu ibn akwai ɗaya mata naɗa akwai jikokin kamata ma'ahunna tare da su ma'ana mutum na yabbar ‘ya'ya mata sannan da jikanya ko? to shi ne ya ce su ‘ya'ya in ɗiya guda ce abinda an rabunta sai a bata nasifi eh? in ɗiya guda ce abinda an rabunta sai a bata nasifi ita kuma jikanyar sai a bata sudusi to shi ne ya ce wata ta hunna banatu ibnin ƙarƙashinsu su ‘ya'ya mata na ɗa akwai ɗiya ƙarƙashinsu su ‘ya'ya mata na tsatso akwai banatu ibnin ɗiya mata na ɗa jikoki kenan ma'ahunna tare da su bayan ‘ya'yanka mata na tsatso da kabbari sannan ga jikokinka au ta ta hunna koko ƙarƙashinsu su ɗiya mata na tsatsun da kabbari ɗiyanka da kabbari ƙarƙashinsu wane ne ƙarƙashinsu ɗayan ka ce ƙarƙashinsu wanda a ƙarƙashinsu ga daraja wa a ƙasan ɗa jika ma dalla ɗiyanka mata na tsatso da kabbari kuma tare da sunan ƙasansu akwai jika ɗiya mata jikoki mata koko jika namiji jika namiji ɗan ɗan ɗanka muna tare zakarun kana zakarun da ƙarƙashinsu su ɗiyanka mata da kabbari akwai ɗa jikanka kenan ɗan ɗan ɗanka namiji kana zalika bainahu wa baina akhawatihi to yanzu shi jikanka da kabbari sai ya jawo ƴan uwa na jikoki mata sai su taho yanzu mi za su yi asibci za su yi sai a cire ma 'ya'yanka na tsatso rabonsu mi an rabonsu in ɗaya gudata nisifi an rabonta in sun kai 'ya'ya mata biyu na tsatso sulusai ne to yan an ka cire musu duk abin da ya rage shi jikan ga namiji sai ya jawo 'yan uwa na mata sai ya zo su kwashe sauran dukiya muna tare madalla yace kana zalika bainahu wa baina akhawati to abinda ya rage ya kasance tsakani ne shi jika da shi da ƴan uwa ne mata sai su raba kaga nan sai ya jawo su su yi asibci aw man fawqahu koko waɗanda asama ne min amma ti na gwaggwannaye ne goggo kaga jika wa asaman ji wa asaman jika goggo ina fatar kun fahimta wala ya da fi zalika bai shigowa cikin wannan asibcin da jika zai yi man da kala duk wanda ya shigo fi sulusaini cikin cin sulusaini min banatil ibni na ɗiya mata na tsatso ɗiya mata na tsatso in guda ta sai a bata nasifi in sun kai biyu ko he da biyu sai a ba su da saini ba an ba su rabonsu ba abin da ya rage an kace nawa ne ne eh in jikanya mace ce sai a bata su da su in kuma akwai namiji tare da su akwai jika namiji to yan sai ya jawo ƴan uwa nai sai su zo su yi asibci to dukiyar gada sun ka kwashe an ka ce gwaggwannan yansu ba su da rabo ba su shigowa su ci tare da su su sun ci nasu rabo muna tare an ba su sulusai na ɗinsu su gwaggwannaye don haka yanzu shi jika da ‘yan uwa ne su za su kwashe sauran ‘yan an ba gwaggwannaye sulusai ne min rage sulusi ya rage don haka ga shi jikan ga da shi da ‘yan uwa ne sai su kwashe muna tare wa mirathul ukti shaqiqa gadon ‘yan'uwa shaƙiƙiya wace ce ‘yan'uwa shaƙiƙiya ‘yan'uwa wadda ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita to mutum ya mutu ya bar ‘yan'uwa ta yi to gadon ‘yan'uwa shaƙiƙiya a nisfu rabin dukiya saboda faɗar Allah ya ce nimru'un halaka laisa lahu waladun walahu uhtun sai ya ce fala hadisu ma taraka in mutum ya mutu bai da ɗa ko jika hakan ga bai da uba shi ne kalala mutumin da ya mutu bai da asali bai da reshe asali su ne uwaye da kakanni reshe kuma ɗiya da jikoki to mutum ya mutu bai da asali bai da reshe kenan wa ya bari ‘yan uwa ɗaya bari to shi ne kalala’ to daga cikin gadon kalala Allah ya ce in imru'un halaka in mutun ya mutu halaka nan bi ma'ana mata laysa lahu waladun bai da da ko jika hakan ga bai da uwaye ko kakanni wallahu ukhtun yana da ƴan uwa mace guda to fala hannis rabin dukiya ya tabbatar mata kaga kenan da diya ta tsatso da ƴar uwa duk wanda ta kadaita mi an rabunta rabin dukiya in sun kai su biyu mi an rabunsu sulusai ne shi kenan an huta to sai ya ce wa mirathul ukti shaqiqa gadon uwa shaqiqiya annis rabin dukiya wal ithnataini in yan uwa shaqiqai sun kai biyu fasa'ida ko abin da yake biyu sulusani gadon shi ne biyu bisa uku sulusani kaga irin gadon ɗiya mata kenan ashe da ɗiya mata da yan uwa mata to duk in sun kaɗe ta gadon su guda in babu ɗaya babu uwaye fa in kanu ikhwata in su ƴan uwan da mutum ya bari sun kasance ƴan uwa maza wa akhawatin da ƴan uwa mata ƴan uwa ne ya bari maza da mata shaqa'iqa shaqiqai ne aula abin ko li ubbai fal malu to dukiya bainahum tana tsakanin sai su yi mi sai su kwashi dukiya gaba ɗaya saboda shi duk namiji da ke saduwa da mamaci da kai ne yana asibci in ya zan shi ɗaya na kwashi dukiya inda ya namiji ne to sadda don mamaci ya bar ƴan uwa to in ya bar ƴan uwa gashi ya kai ga li'ubbai wa an da gado shi ki kai an da gado li'ubbai ba su da gado muna tare madalla to fa in kanu in su ƴan uwan da mamaci ya bari sun kasance ikhwata ƴan uwa maza ne wa akhwatin da ƴan uwa mata shaqa'iqa shaqiqai ne aula abin ko li'ubbai shaqiqai su ne waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya la'ubbai kuma waɗanda ake uba guda da su to falmalu bainahum dukiya tana tsakanin su kenan sai su kwashi dukiya su su raba ya za a raba lizzakar mithlu hadhil unthayn mithlu hadhil unthayn kwatancin rabbin mace biyu lizzakar shi ya tabbatar ma namiji inda duk namiji ya samu naira dubu to mace na da ɗari biyar muna tare allu su ƴan uwan sun karanta aukasuru ko sun yawaita ko da ɗan uwa guda ne in dai namiji ne in ɗan uwa ne ya mutu in babu kuwa sai ya kwashi dukiya duka muna tare wal akhawatu ƴan uwa mata ma'albanati tare da ƴaƴa mata ƴan uwa mata tare da ƴaƴa mata mutum na ya mutu ya bar ƴaƴa ne mata babu namiji sannan ya bar ƴan uwa ne mata kuma to su ƴan uwan kal asabati za su komo kama asibai lahunna ga su ‘ya'yan mata bai ce za su yi asibci ba za su koma kama asibai mi an ma'ana kama mi a aikin asibi ya kwashe dukiya to bai ce in mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata da ‘yan uwa mata to su ‘yan uwa mata za su zama asibbai ba sai ce a za su zama kamar asibbai kawo kafin tashbihi kamar asibbai don mi da bai ce za su yi asibci ba saboda akwai inda sun ka bambanta da asibbai shi ne ce wal akhawatu ‘yan uwa mata ma'albanata da ‘ya'ya mata kal asibati lahunna kamar asibbai ne gare su to yanzu yaya za a raba dukiyar mutum ya bi ɗaya ne mata sannan da ‘yan uwa ne mata mi an gadon ‘ya'ya mata da zarar ta wuce guda mi an gadon su sulusai ni madalla sai a cire sulusai ni sai a ba ɗiyanai mata yanzu nawa na rage sulusi to shi ne ya ce kal asabati kenan sulusin gada ya rage sai ‘yan uwa ne mata su kwashe. To, misa ya kawo kafin tashbihi bai ce za su yi asibiti ya ce kal asabati. Eh? Misa da ya ce haka nan, saboda akwai inda ba su yan akwai bambanci tsakaninsu da asibbai. Bambancinsu da asibbai duk wanda ka asibci. Na yake. wa inna ma qala kal asabata abinda yasa yace kama asabbai ayushbih yushbihin al asabata sun yi kama da asabbai fi annahunna la yarithna cewa ba su gado illa ma bake sai abinda ya rage wala yashbahunna al asabata amma ba su yi kama da asabbai fi hiyazatul mali ga kwashi dukiya doka ba idan faranna madalla don me da yace musu kal asabata bai ce za su yi asibci ba saboda asibi in mutum guda ne in zai yawa ne in duk mai asibiti ko da mutum guda ne ko zai yawa mi za su yi in ya zan babu wani mai gado zai kwashi dukiya duka muna tare to amma yanzu yan uwa mata da a ce mutum ya mutu bai ba kowa ba illa yan uwa ne mata suna kwashi dukiya duka ba su kwashi to kaga ashe kenan shi yasa ya ce kal asabati to ina sun kai kama da asibai saboda canya abin da ya rage bayan an hiddan ma ɗiya mata rabonsu bayan an hidda maɗiya mata sulusi sulusai ne sulusin da ya rage za su kwashe amma bai ce za su yi asibci ba saboda me don in yace asibbai ne to ya nuna kenan inda duk sun haka ɗaya ta za su kwashe dukiya to tun da ba su iya kwashe dukiya sai ya kawo kafu shi an dalilin kawo kafu tashbihi muna tare madalla to ina yake mi a rabonsu yaris na ma fadala an hunna za su gada su ‘yan uwa mata za su gada abin da ya rage daga ɗiya mata ‘yan an ka hiddan ma ɗiya mata sulusainin sulusin da ya rage sai ‘yan uwa mata su kwashi wala yurba lahunna ba a yin ƙari gare su su ‘yan uwa mata ma a hunna tare da ɗiya mata a ce to ai ga su ne ya ba ‘yan uwa masu yawa sun kai su goma sha biyar ina sulusi ka isa su a ɗebo wani abu a ƙara ya ce ko bi ba a ƙara musu muna tare wala mirasa lil ikhwati babu gado ga ƴan uwa maza wal akhwati da ƴan uwa mata ma al'abi tare da uba mutun ya mutu yabban mahaifi nai da ƴan uwa nai ƴan uwan nan maza ne ko mata ne ko maza da mata to dama sababbiyar wa ƴan uwa sun ka sun ka sadu da mamaci sababbiyar uba to duk magadin da ba shi da kai ne ya kai kai ne ga mamaci ba sababbi ya wani ya liƙa shi ga mamaci to inda duk akwai wanga da ya liƙa shi raye to baya gado don haka ƴan uwa sun sadu da mamaci ne sababbi ya uba to yanzu uba ya sha makance su hajbu isqadin kenan yanzu sai dai su yi kuka sun rasa dan uwa amma ba su da kosanti uba shi zai gada dukiya doka muna tare shi an ma'anar wala mirasa babu gado lil ikhwati ga ƴan uwa maza wal akhwati da ƴan uwa mata ma al'abi tare da uba uba ya sha makance ƴan uwa kenan wala ma al walad zakara hakan ga ƴan uwa maza da mata ba su da gado tare da ɗa namiji aw ma al walad al walad koko tare da jika dan da duk waɗannan sun sha makance ƴan uwa da uba da ɗa da jika wal ikhwatu lil abi ‘yan uwa li'ubbai waɗanda uba ɗaya an ka haɗa da su amma uwa kowa da tashi, fi adamin shaƙa'iƙ ‘yan an rasa shaƙiƙai kashaqaiqi matsayin shaqiqai suke ina fatar kun fahimta ashe kenan in ga shaqiqai la'ubbai sai dai su yi kuka sun rasa dan uwa ba su da komi ko da shaqiqi guda ne ya sha makanci la'ubbai shi an da gado la'ubbai ba su to amma in babu shaqiqai sai yan uwa la'ubbai zo su ci gado zukurihim wa inathihim su la'ubban mazansu da matansu matukar dai babu shige kai sai su tsaya matsayin shige kai sai su ci gadon mamaci fa in kanat ukhtun shaqiqatun to in yar uwa mace shaqiqiya ta kasance wa ukhtun da yar uwa mace guda aw akhawatun ko yan uwa mata la'abin na gefen uba mutun ya mutu yabba yar uwa ta mace guda shaqiqiya da yar uwa ta mace guda la'abiya ko ko ‘yan uwa mata zai yi wa la'ubbai, shaƙiƙiya guda mace da la'abiya, to yaya za a gado? Fannisfu, rabin dukiya lishaƙiƙaci ya tabbatar mai ita shaƙiƙiyar ga. Inda shaƙiƙin nan namiji ne, la'ubbai na da gado, shi kwashi dukiya zai yi duka ya sha, amma tun da yanzu ba namiji ba ne, mace guda ce, ‘yan uwa shaƙiƙiya guda ya bari, to yanzu sai a bata nisifi. Wali man baƙiya min al'akhawati lil'abi sudusu. waɗanda na rage kuma na ‘yan uwa mata la'ubbai su ko sudusi ya tabbatar musu kaga ta kamilatul sulusai ne muna tare walau na ta shaƙiƙata ne da ‘yan uwa mata shaƙiƙan da ya bari sun kai biyu ya bar ‘yan uwa mata shaƙiƙai biyu lam yakun lil akhawati lil abi shay'un to ‘yan uwa mata la'ubbai ba su da komi in ‘yan uwa mata shaƙiƙai sun kai biyu to yan sun sha makanci la'ubbai illa an ya kuna ma'ahun na zakarun sai dai in ‘yan uwa mata li'ubbai akwai namiji tare da su muna tare to fa ya hudu na ma baƙiya don haka sai a cire masu ‘yan uwa mata shige kai rabonsu in sun kai biyu mi an rabonsu sulusai ne yanzu ‘yan an ci sulusai ne na wannan rage sulusi to shi ɗan uwan can la'abi sai ya jawo ‘yan uwa ne sai su zo su yi asibci su kwashe sauran sulusi su je su raba fa ya khuduna ma baqiya sai su sai su karbi abin da ya rage sai su raba lil zakari mithlu haddil unthayayn kwatancin rabun mace biyu shi ya tabbatar ma namiji guda to sai a tsaya nan a taya daddaka gado na calculation na akantoci sai su same shi da sauki wanda ba akanta ba ko sai ya ta rikici dama da gado da zakka duk calculation nan to kai da zaman banza ga risala a can ka tai ka dauko ka komo nan ne yanka yanzu ka ya nuna ba kusan darajar karatu to me za kai an gama karatu amma ga risala can hozan da risala akai ka tonan kai zanne